الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المكاتب أليس كذلك باب القضاء في المكاتب yace littafin wanda aka yanka masa fansa bawa ne aka ce kawo kuɗi kaza ka zama ɗa ko dai ya ɗauko kuɗin ya kawo ko ko yace zai tayi har zuwa lokaci shekara uku hudu biyar to duk abubuwan da za su faru tsakani shine imam malik ya kawo yake yayi bayani a ciki matsaloli masu wahalar fahimta sai wajen su manya kamar su imam malik radiyallahu anhu wa ardahu shikenan ba shikenan ba kafin mu fara kitabul mukatab kafin azumi ko cikin azumi na manta wata mata take tambaya ta ce malam kane na ya ji ya auro ta mata wata yariya budurwa da ya auro ta sai aka ce scanning ya nuna tana da ciki wata biyu da ta zo gidansu kuma wata biyar sai ta haihu to me ke hukunci ta ce ta tambayi kanta ya ce ba abin da ya da ita ya kuma an tambayi ta ta ce ba ta taba fasikanci ba to yaya za a yi da wannan matsalar ta ce malam kar ya ɗauko ɗa da ba namu bai shigo mana da gida an fahimci da bayan kaninta ya auri ya budurwa sai ta zo da ta samu wata biyar sai ta haihu kafin ta haihu kuma wai an je a iskanin hoto ya nuna cewa tana da ciki wata biyu kuma ta haihu ta yi wata biyar a gidan sai ta haihu to me ke hukunci ɗansa ne ko kuwa ba ɗansa ba ne eh iya za a yi farko tukunna matsala shari'a ake bi waɗannan abubuwa da ake amfani da su suna taimakawa ne su kusanto da abubuwa ba wai yanke ake aiki da su ba misali kalanda ya ce yau azumi karfe shida da rabi rana za ta fadi aka ya fada tun jiya ko tun wata ɗaya ma ya fada ba haka bane ba to ya kusanto muna da lokacin shan ruwa kenan aikin shi ya gama in aka wayi gari da an ce a zahar la'asar ya kai wannan kalanda aikin shi ya gama sauran aikin ido sai muka ga rana ta fadi kafin lokacin da ya fada da abinda muka gani za a yi aiki ko da abinda ya fada sai muka ga rana ba ta fadi ba har ya wuce lokacin da ya fada da abinda muka gani za a yi aiki ko da abinda ya fada to kaga magana su bata da amfani yanzu ke ya ce ai wannan watar azumin da za a yi ashirin da tara ne shikenan ya ba mu labari muna tsammanin 29 ne da aka kai 29 sai ba a ga wata ba sai aka cika sai a yaya sai a yi mai ma'ana farko maganarsa na da amfani da ma'ana da ma'ana amma karshe abinda ya tabbata da shi za a yi aiki ba haka bane ba to waɗannan abubuwa duk amfanin su kenan to sai mu zo wannan sukanin da ya ce tana da ciki wata biyu da kuma ta shiga gidan wata biyar ta haihu ya za a yi da wannan magana sa ce a sukanin kai farko tukuna ma shi a karyata ka tuku don ba shari'a ba ne zato ne ba yakini ba ne sa'an nan ita ta ce ba ta taba fasikanci ba to in uba yana shakkan ɗansa mai ake yi sai a ji a yi la'ani sai ce ai wannan ɗan shakka baka isa ka ce ta yi zina ba ne ba fa in ka faɗa sai ka kawo shaidu ko a tsayar ma hajji sai ka ce ina shakkarsa ne to wannan shakka da ka ce kana yi shi zai haifar da aje a yi li'ani ka yi li'ani ta yi li'ani shi ke nan a raba auren baka isa ka zarge ta da wannan ba tunda ta ce ba ta yi ba dalili wani zai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ni na yi zina da matan wannan sai manzo Allah ce ko sai masa haddi kai ka je gidan wani ka tambayi matan in ta yadda ta yi a tsayar mata da haddi in ba ta yadda ba shi shi yasa babu inda aka taba tabbatar da zina sai dai mai shi ya faɗa itirafi kenan amma wai shaida an gani da wahala ko da wahala ko sai mutum hudu sun gani kowa ya ga gashi don ya ce a na gansu suna kwance sun rungumi juna ne bai isa a ce ta yi zina ba ko ya yi zina ba bai gani ba mutum hudu a kira su wanda ya ce ya ga kaza cikin kaza kaza kaza kaza ina ka gani ya ce kusurwan dama a cikin gidan je ka a ɗaki wannan ya zo ya faɗi haka na hudu sai zo ce a tsakiyar ɗakin ne ko kusurwan hagu su duka sai a yi musu haddi sun yi karya kenan su yi mata karya kenan shi yasa duk abin da Allah asirin da Allah ya rufe karka tayar mas'ala ta farko kenan cewa scanning din ba za a yi aiki da abin da ya fada ba shi saura mas'alar ta haihu wata biyar sai aka ce wa ya taba cewa ba za a haihu wata biyar ba kuma mene haihuwa da aka sani wata nawa ne sai nawa tara bakwai ƙarshe shi ne aka ce shida ko to yaushe wata shida ke shiga yau in wata shida ya cika yau da rana ta fadi da kwana ɗaya an gama da wata nawa an shiga nawa an shiga cikin wata ta bakwai wata na bakwai da rana ta fadi an shiga ɗaya ga wata ta bakwai yanzu ba maganan watan shida an gama da wata shida an shiga wata na bakwai haihuwa kuma yana yiwa farkon wata tsakiyar wata ko ƙarshen wata matsala ta biyu kenan an fahimta to she sauran matsalar wata biyar sai dai a ce ba a taba ganin ayin haihu wata biyar ba babu nasi babu abin da ke hana cewa ba za a haihu da wata biyar ba sai dai a ce ba a taba ganin an yi ba sai a ce ka killace kano kakaf ka tambayi tsofaffin mata suka ce ba su gani ba ka killace katsina kakaf ka killace sokoto kakaf ka killace ko ina najeriya aka ce babu dalili mun karanta cikin muwatsa da wani ya mutu ya bar matarsa ko ya sake ta sai bayan shekara nawa kun manta mun karanta kafin mu je hutu sai wani ya zo ya mai ya haure ta yana auren ta shi aka same shi da mai a aka same ta da mai tsohon ciki to ba ga rigima ya zo ba ya aure ta bayan an sake ta ko an mutu an barta da wata shekara biyar wani ya zo ya aure ta kan a ce shi a ganta da tsohon ciki to me kenan sai na umar ce wannan sai a kira tsofaffin matan madina waɗanda suka gajiya da yau su zo su yi bayani da aka zo sai mai wata mata sai ta ce ni zan ba ku bayanin yadda wannan abin ya yi wannan matar tana da ciki da mijinta ya mutu ko sake da sai cikin ya bushe tashin hankali na sa wannan duka baki daya sai cikin ya kwanta ya bushe baya motsi baya tashi haka ta zauna har sai da wannan ya zo ya aure ta yi sadu da ita da ruwansa ya zuba a mawannan abin nan sai ya fara tashi da shi sai na umar ce dan nawa ne ne nawa ne ne sai aka ce dan na wancan ne shi sa in ta haihu wata biyar ba a isa a ce ai ba a haihuwa wata biyar ba gashi an yi an gani in wata biyar ta haihu ba za ku ce ai ba a haihuwa wata biyar ba ina mana ba a haihuwa wata biyar gashi kuma an yi shi yasa wannan ɗan namijin ne sikanin sai a karyata shi ba shari'a ba ne yana kusanto da abu ne tun da an samu rigima shi kenan shi ba za a yi aiki da shi ba da mai za a yi aiki shari'a za a yi aiki mai shari'a ta ce shari'a ta ce in mutum na shakkar ɗansa li'ani za a yi amma bai isa ya ɓata ma 'yar mutane suna ba an fahimta shi yasa ɗansa ne eh shar'an wa qadaran saboda danganta daya ka su kashi uku qadaran shar'an wa shar'an wa qadaran shar'an wa qadaran ya aure ta ya sadu da ita ta dauki ciki ta haihu wannan ɗansa ne shar'an wa qadaran shar'an matarsa ce sai yana tare ta suna tare da ita manzo Allah ce alwaladu lil firash walil ahir al hajar sai ce wannan ɗa shari'a ta bashi ɗansa ne shar'an ɗansa kuma qadran ya je ya yi fasikanci ne da ita ya saka mata ciki ta haihu ba da ruwansa bane ba ba jininsa bane ba ɗansa ne qadran amma ba shar'an ba an fahimta to wannan matsalan an gama da ita kenan ba za a cuci ba za a bata ma yar mutane suna ba dalili kai kanka da ka san gidan fasikai ne zaka je ka aure ta kuma an yi ayi ta ce wallahi bata taba zina ba to ya za da ya za da wannan matsalan akwai wanda ya sai tsayar mata da haddi duk wanda ya ce mata ta yi kaza sai a tsayar mishi haddi shine za a tsayar ma haddi an fahimta to yadda matsalar take kenan ɗansa ne kar a je a rikita ma mutane lissafi eh da kwana ɗaya haura me wata biyar da kwana ɗaya ai aka ce menene wata biyar meye wata shida in aka ce wata biyar yau wata biyar daidai rana na faduwa an gama wata biyar an shiga daren wata na shida kwana ɗaya ba haka bane ba yanzu wata biyar ba a lissafin wata biyar an shiga wata na shida farkon rana na kwana na wata na shida to wannan za a lissafin shi wata biyar ne ko wata shida wata shida za a lissafin an fahimta kitabul mukatab littafin wanda aka yanka masa wanda aka yanka masa fansa wanda aka yanka masa fansa ɗin bawa ne ubangidansa ya ce kawo dubu ɗari ka zama ɗa ɗayan abu biyu ne ko ya ce ga dubu ɗari ya zamo mai ba magana an gama ko ko ya ce a'a dubu ɗari ba zan iya biya ba zan je ina kawowa ina da ko na samu kuɗin kawo har shekara biyar ko goma in na gama biya sannan sai na zama ɗa to daga lokacin da aka bashi wannan ya je yana yi din akwai abubuwa da za su faru mishi shi wanda aka karya mafansan ubangidansa da ya karya masa fansa akwai abubuwa da za su faru to wayannan abubuwan da za su faru shine imam malik ya kawo su ɗaya bayan ɗaya bi su ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya bayani a kansu an fahimta farko dai wanda aka karya mafansa din ya a cikin wannan hali da yake ciki shi ma yana da kwarkwara ce ta haihu me ke hukunci a lokacin da ubangidansa zai karya masa fansa ɗin wannan daren shi ya sadu da matarsa ko kwarkwararsa bai san ta ɗauki ciki ba ubangidansa da ya karya masa fansa bai san an ɗauki ciki ba ya yanka masa fansa sai daga baya ciki ya zo ya bayyana wannan ɗan nawa ne ne nawa ne ne eh nawa ne ne na bawa ne saboda me to za mu gani za ka yi jayayya da imamu malik ke za mu ji yadda matsalar ta eh ba a san ta ɗauki ciki ba ko kuwa a an karya masa fansa uban gidansa ne karya masa fansa yana da mata sai ta rasu a'a ita matan ita ta karya ta yanka masa fansa sai ta rasu uban gidan nashi wanda yake mijinta ta bar kuma ɗaya to yaya za a yi gado ya za a raba musu gado matsaloli ne ga sunan da yawa ko bayi ne da yawa aka tara su aka yanka musu fansa ana ciki ana ciki sai wani zai ce ai ni ba zan iya yin aikin ba ya fitar da hannun shi ba zai iya ba ba zan iya dako ba ba zan iya gini ba ba zan iya kaza kaza ba su kuma hada su aka yi aka yanka musu fansa din a cikin takarda daya to ya za a yi sai imamu malik ya ce to ba zai iya ba to shi kenan dole su ɗaukan mishi za su biya kuɗin shi sa'an nan sai su neman masa wani aiki da zai iya ba za ka iya gini ba ba za ka iya noma ba da zo ka yi mana wanki da guga je ka yi ta wanki da guga abinda aka samu zo ka yi wanki da guga su saman masa amma ba za a ce ubangidan da ya karya yanka musu fansa shi ya yi hasaran wannan ba a'a taron za su hadu su biya an fahimta babul qada'i fil mukatab babun da yazo na hukuncin da aka yi a cikin wanda aka yanka mafansa قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يتي عبد الله بن عمر يا كسنتينا فدرتي المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء wai wanda aka yanka masa fansa bawa ne har sai ya gama biyan kudin in dubu ɗari aka ce ya biya dubu tasa'in da tara sura naira dubu yana bawa har yanzu sai in ya biya naira dubu ɗin to shi ne yanzu ya gama ya yanzu ya zama ɗa an fahimta haza hadisu mawqufu ala abdullahi ibn abbas akwai marfu manzo Allah ce al abdu qinnun ma baqiya alaihi dirham قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار كانا يقولان عروة بن الزبير وسليمان بن يسار sun kasance suna fata cewa almukatabu wanda aka yanka mafansa abdun ma baqiya alaihi min kitabatihi shay'un qala malik wa huwa ra'ayi imam malik yace shi ma ra'ayinsa kenan bawa matukan bai gama biyan abin da aka yanka masa ba yana bawa ne har sai in ya gama ƙala malikun imamu malik ya ce fa in halakal mukatabu to wanda aka yanka mafansa da in ya mutu wata raka malan aksara min ma baqiya alaihi min kitabatihi sai ya bar kudi ya bar dukiya fiye da abin da aka yanka masa na ya biya ya zama ɗa walahu waladun wulidu fi kitabatihi yana da ƴaƴa da aka haife su ya haife su a lokacin da aka yanka masa fansa din bai gama biya ba ya haife su auka taba alaihim ko ko a'a yana da ƴaƴa ne yana da su tukun aka yanka masa fansa to me ke hukunci sai imam malik ya ce warithu ma baqiya min al-mali ba'da qada'i kitabatihi ya ce in sai a ɗauki cikin kuɗin a biya abin da ya shaura na fansan da aka yanka masa abin da ya shaura na dukiyar sai su gaje shi an fahimta alawa haddasani an malikin an humayr bin qais bin al-makki anna mukataban kana libn al-mutawakkil yace akwai wani wanda aka yanka masa fansa bawa ne na ibn al-mutawakkil halaka bi makkata da ya je maka sai ya mutu wata raka alaihi baƙiyatan min kitabatihi ya bar akwai ragowan abin da aka yanka masa fansa ɗin nan bai gama biya ba wadda yunan linnas ga kuma bashi na mutane ga bashi na mutane a kan shi sa'an nan kuma ga bashin ubangidansa da yanka masa fansa wata raka tahu amma shi bawan da ya mutu ya bar ya فأشكل على عامل مكة القضاء فيه sai wannan mas'alan ta yi wahala aka rasa ya za a yi hukunci faka taba ila abdulmalik ibn marwan ya sa'aluhu an zalik sai aka aika ma abdulmalik ibn marwan aka ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru yaya za a yi faka taba ilaihi abdulmalik shi abdulmalik ibn marwan ya rubuta masa ya ce anibda bidiyunin nas ya ce ka fara da basu suka mutane ka biya su basu sukansu su sun maƙudi ma baƙiya min kitabatihi sa'annan ka ɗebi sauran kuɗin ka biya abin da ya ragu na fansan da aka yanka masa sun ma'aksin ma baƙiya min malihi bai na binatihi wa maulahu sa'annan sauran dukiyar ka raba gado ne tsakanin ubangidansa da ya yanta shi da ‘yarsa an gane wannan hukunci? eh? ya yi mai? ma abdun ma bakiya alaihi dirhamun ai bawa ne matukan bai gama biyan fansan da aka yi mishi ba naira dubu ɗari sai ya karbi dubu tasa'in da tara da naira ɗari biyar saura nawa me ya hukunci shi har yanzu bawa ne قال يحيى قال مالك وين eh to yanzu maganganun da muka yi duk baka fahimta ba ke gana gengedi kenan ko Abdullahi dan Abbas ya ce me Abdullahi ibn Umar ya ce al-mukatabu abdun wai mai kenan da hausa eh ma baqiya alaihi min kitabatihi shay'un ko nawa matukan bai gama biya ba ka fahimta lokacin da makaranta nan kana gengedi ke قال يحيى قال مالك الامر عندنا امام مالك yace yanda al'amarin yake a wajen mu mutanen Madina kenan annahu laysa ala sayyid al-abd an yukatibahu idza sa'alahu zalika yace ba wajibi bane akan ubangidan bawa ya ce ka yanka min fansa mana wai ba in ya ga dama ya yanka in bai ga dama babba ya yanka ba wajibi ba ne a kan shi me yasa imam malik ya kawo wannan magana saboda shubhar da zamu karanta a cikin aya yanzu insha Allah walam asma ahadan min al-a'immati akraha rajulan ala an yukatiba abdahu yace ban taba jin wani malami ya tilasta ma ubangida ya yanka ma bawansa fansa ba don ya nemi haka وقد سمعت بعض أهل العلم يتي ناجي وأنس مالمي إذا سئل عن ذلك فقيل له in aka tambaye shi haka aka ce to in bawa ya nemi a yanka masa fansa ma to ai ya zama dole a yanka masa fansa sai kar kafa hujja da cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fakatibuhum in alimtum fihim khaira fakatibuhum fil me fil amrin kenan to sai ya ce ya turo a hatin al'ayatain sai ce ai wannan baya nuna wajibi ne me yasa ya ce ai akwai ayoyi wa iza halaltum fastadu wa iza halaltum fastadu fastadu menene fil amrin ne wajibi ne ba wajibi bane fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi fil amrin ne shi ma wajibi ne وابتغوا من فضل الله قال مالك وإنما ذلك أمر أذن, أذن الله عز وجل فيه للناس yace al'amari ne Allah ya ma mutane izini in sun ga dama su yi in ba su ga dama ba su wannan filu amrin la yalzamu wa laysa biwajibin alayhi yace ba wajibi bane akan su ba qala malikun imam malik yace wa samitu ba'da ahli al-ilmi yaqulu fi ƙaunin lahi tabaraka wa ta'ala ya ce na ji wa'yansu malamai na fada a cikin fadar Allah maɗaukin sarki wa atuhum min malin lahi lazi atakum wa atuhum min malin lahi lazi atakum atuhum filu muzari'in ne filu mazin ne filu menene filu amrin inna zalika ayyuka ce rajulu gulamahu ثم يضع عنه من آخر كتابته شيئا مسمى yace abinda ake fassara wannan shine mutum ya yanka ma bawansa fansa ka ce ya kawo naira ka kawo naira dubu ɗari ka zama ɗa sai je yana ta fama fafatka yana kawowa da aka kai karshe ka ce je ka naira dubu goma na yafe maka kaga imam malik eh yace abinda ake nufi kenan qala malik fa hadha alladhi min ahli al-ilmi wa'adrattu amalan nasi ala zalika indana ya ce abinda na samu manyan malamai na faɗa kenan kuma manyan malamai a wajenmu madina haka suke yi ƙala malikun wa qad balagani anna abdullahi bin umara ya ce na samu labari abdullahi dan umar ka taɓa gulaman lahu ala kamsatin wa talatina alf dirham ya yanka ma bawansa fansa akan me dirhami nawa dubu talatin da biyar ko? ka je ka biya suma wa ba an min akhiri kitabati khamsata alafi dirhamin yana ta biya yana ta biya da aka kai karshe ya ce je ka dubu biyar na yafe maka dirhami dubu biyar na yafe maka hala malikun ya ce imamu malik ya ce al'amru inda na ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu annal mukataba iza katabahu sayyiduhu tabi'ahu malu wanda aka yanka masa fansa in ubangidansa ya yanka masa fansa tabi'ahu maluhu ina ma'ana tabi'ahu maluhu a cikin bauta mun yi in aka yanta bawa dukiyarsa da menene ina ma na tabi'ahu maluhu sai dukiyarsa ta bi shi in yana bawa dukiyar na me in yana in ya- in ya- ya zama ya zama da dukiyar kuma me an fahimta walam yatba'ahu waladuhu dukiyarsa za ta bi shi amma ɗansa ‘ya'yansa ba za su bi shi ba sai ɗaya illa an ya shtaritahun fi kitabatihi sai dai ya kafa sharaɗi da za a ba shi kitabin ya- za a yanka masa fansa ɗin ga da ‘ya'yana da dukiyata in na samu in- in na biya na zama ɗasu ma sun ‘yantu kenan in an yarda shi kenan amma in ba yi wannan sharaɗi ba dukiyarsa sun zama dukiyarsa amma ‘ya'yansa nawa ne ne na mai gidansa ne قال يحيى سمعت مالكا يقول yace na ji imamu malik yana fadar cewa fil mukatabi yukatibuhu sayyiduhu wa lahu jariyatun biha hablum minhu yace ubangidansa ya yanta shi yukatibuhu sayyiduhu ubangidansa ya yanka masa fansa walahu jariyatun biha hamlun hablun minhu shi walahu m- a- alkinaya tarji'u ila man eh ila al'abd an yanka masa fansa yana da kuyan kwarkwara ita kuma tana da ciki shi ya mata ciki lam ya'lam bihi huwa wala sayyiduhu yawma kitabatihi randa za a yanka masa fansa din shi bai san ta dauki ciki ba ubangidan nasa da yanka masa fansan bai san tana da ciki ba su duka ba su san tana da ciki ba to fansan an yanka mawa kenan fa innahu la yatba'uhu zalikal waladu wannan dan ba zai zama da ba ba dan shi ba zai zama dan shi ba don lokacin da aka yi fansan ba wanda ya san akwai dama balle a ce hukunci ya shafe shi li'annahu lam yakun dakhala fi kitabatihi ai lokacin da aka yanka masa fansan dan bai shiga cikin hukunci ba don ba wanda ya san da shi ma ko yana nan ko baya nan wa huwa li sayyidihi wannan dan na ubangidan nasa ne da yanka masa fansa fa ammal jariyatu fa into wannan kwarkwara baiwar tasa kuma fa fa innaha lil mukatabi li annaha min mali na wanda aka yanka masa fansa ne saboda me saboda ita tana cikin dukiyarsa mallakarsa ce qala malikun imamu malik yace fi rajulin warisa mukataban mutum ne ya gaji wanda aka yanka masa fansa min imra'atihi wa ibniha daga matarsa da ɗanta kana da mata tana da bawa ta yanka masa fansa sai ta mutu ai an gane ku an fahimta sai ce innal mukataba in mata qabla an yakhdiya kitabatahu wanda aka yanka ma fansa din in ya mutu kafin ya gama biyan bashin fansa din iktasama mirasahu ala kitabillahi za su raba gadon sa akan littafin Allah wa in adda kitabatahu summa mata in ya gama biyan fansan da aka yanka masa sa'an nan ya mutu famira su libnil mar'a gadon shi na ɗan matar da ta yanka masa fansa ne ta mutu walaisa lizzauji min mirasihi shay'un mijinta ba shi da gadon komai qala maliku imamu malik yace fil mukatabi yukatibu abdahu wanda aka yanka masa fansa shi ma yana da bawa sai ce shi ma ya yanka masa fansa yunzaru fi zalika yace za a duba a cikin wannan al'amari saboda yana bukatan kuɗi ne darura ce ta sa shi ma yanka masa fansa ko ko a'a dabara yayi don ya sauwake ma wannan bawan nasa fa in kana inna ma arada al-muhabat li abdihi al-muhabat so yake ba yayi ma ya ba yayi ma bawan baiwa ya ba bawan ko ya mishi wani alfarma ko ya mishi wani abinda za a cuci ubangidansu su duka sa'an ba wai ana bukata bane so yake ya sawwaka ma yaro yayi dabara ya sawwake ma yaro wa urifa zalika minhu bitakhfif anhu fala yajuzu zalika in aka san cewa wannan ya ba ya karya ma bawansa fansa ne ba don yana bukatan kuɗi ba ba domin wata larura ba a'a wata dabara yayi don ya sawwake ma yaron abubuwa aka ce bai halatta ba wa in kana inna ma katabahu ala wajhi ar-raghba wa talab al-mal amma in yana bukatan kuɗi ne kuma da san ransa ne ya yanka masa fansa wabtiga al-fadli wal auni ala kitabatihi yana bukatan kuɗi ne shi yasa ya yanta ya bashi ya yanka masa fansa fa zalika ja'izun lahu ya halatta qala malikun fi rajulin wati'a mukatabatan lahu imam malik yace bawa ne aka yanka masa fansa shi ma yana da baiwa shi ya sadu da ita innaha in hamalat fahiya bil khiyar wannan baiwar tasa saduwar da ya da ita in ta ɗauki ciki to tana da zabin ɗayan abu biyu in sha'at kanat umma waladin in ta ga dama ta zama umma walad kenan wa in sha'at qarrat ala kitabatiha in ba ta ga dama she ta saura kan kitaba yanda yankan fansa da aka yi mata fa in lam tahmil wa hiya ala kitabatiha amma mata dauki ciki ba tana kan alkawarin da aka yi na tabiya fansa da zama ana tafiya da imamu malik eh eh ana dan kamawa eh eh za a zo a saba ku ko mu lokacin da aka karanta lokacin da ake kulletin ake makaranta ana karatu ma lalle ne lokacin da kake karatu ka fahimci abin da kake karantawa da yin sosai da kansa sai daga baya a zo ana karantawa ana bi ana karanta ana bi larura ta kama ka ka zo ka kasa bacci ka karanta ka karanta ba haka bane ba shi kenan sai ga abubuwan suna zuwa ba daga yi farko shi kenan za ka yi fahimta haka suke bukhari muslim tirmizi nisai abu dawuda ibn maja muwatta malik da menene kuma duk haka mukarrar haka za ba ku su ga sunan sifi farkon shekara abuwan suna farkon da aka bude kuletul hadis haka za zai a to ya za ka yi ba kai kace za ka iya ba ba kai kace za ka sai da kai application ka nemi alfarma a dauke ka kuletul hadis a karatun hadisi daban fa karatun tafsiri daban fa karatun hadisi daban karatun tafsiri cikin azumi kafin wata ya mutu so nawa ake sauke mutane nawa suke sauke tafsiri ba haka bane ba to hadisi shi mas'alarsa daban take sai an yi kaman ana yi ba haka bane ba eh me gashi kowa yana yi a dauki littafin hadisa je a ja baki a fasa eh karatun hadisa ya ba wasa bane tafsiri ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل gashinan jalalai ne gashinan kowa ya zo ana ja ana fassara ana ja ana tafiya ana ja ana tafiya ba shi ka tsaya kayi bayani ba hadisi ko ba ka isa ba ai ba zai yi ba ne ba zai yi ba ne karanta sanadin ma sai ka koya sai ka iya sai ka iya balle mawatsa ya fi din littafin da makarantawa sai ka ɗauki shafi biyu kana maganan imamu malik ne imamu malik kuma yana magana ne da yaren da yake zamaninsu zamaninsu su wane ne almajirai su imamu shafi'i su abdullabin wahab su ibn al-qasim al-maliki wa'annan su ne almajiran da ake zantawa da su ana fada suna fahimtar abin da ake kafin a fada ma sun fahimci abin da ake fada shi yasa imam malik ba ruwan shi imam malik ya bai taba sanin za a zo ka zo kano ka zo ka zauna kana karanta muwatta ba shi ya san lokacin da yake karanta yake karantar da muwatta su wane ne almajiransa eh su imamu shafi'i ba imamu shafi'i abdullahi ibn wahab al-maliki abdurrahman ibn al-qasim al-maliki manya-manyan malamai turakun ilimi a wannan zamanin ke a duniya duka to ina ruwan imamu malik magana yake yana tafiya eh haka yace ya da'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan Wani an tambaye shi magana baya bada jawabi kuma ba wanda isa ce mishi wani abu saboda kwarjini na Imam Malik Imam Malik ya shirya ya zauna wajen karatu a a a a ko sarkin gari ya yi mishi kadan Allah wai wai isa ana karatu hadisi wai gwamna ko sarki ya Imam Malik ya bari ya shaurare shi kar ya bada allowance ne kar ya bada kuɗin buhun shinkafan ya rike a to menene ba duk abin da aka rike mutane da shi ke duk abin da aka rike mutane da shi ke wani ana magana wai ana so a kaskantar da shehu muhammad nasiru dinar albani daga masar wai ai ba wani ba ne mutum ne da yake da kanjinsa yana gyaran agogo yana kaza kaza kaza kaza da ya zo zai ba da bayani ya ce eh haka ne aikin gyaran agogo yake yi ce haka da malamai ke saboda su kare mutuncinsu ba sa bukatar albashi ko alawas sai sa malami sai ya faɗi abin da yake so sana'a yake yi ya ce imam abu hanifa kana bazzazan ai imam abu hanifa ɗan kwari ne yankuna yake sayarwa ya duka yake sayarwa shine bazzaz samman mai sai da mai bazzaz mai sai da yadi duka kaza kaza kaza kaza to lokacin malami da sana'arsa yake ba shi da albashi wajen gwamna ko sarki ko menene ko shugaban kasa ba shi da allowance ba ya jira a bashi kwangila ba ya jira a bashi komai da komai yadda yake tafiya da rayuwarsa yasa abin da ya sani shi zai faɗa saboda baka da baka da wani wani fifiko akan shi in ka kirawo shi ya zo majalisar ilimi a kaza abin da ya sani shi zai fada ba kai yake kallo ba eh ba kai yake kallo ba gaskiya yake kallo to sai aka zo tafiya ta yi tafiya sai aka zo aka hadu duk al'umma suka taru hadu a cikin ajihu ɗaya kowa ke ci yana sha kowa na ci yana sha ne a cikin ajihu ɗaya shine albashi to shi yasa wanda ke bada albashin sai ya sarrafa ka yanda ya ga dama in za ka kawo mishi ya ce an yanke albashi sai ka yi mai kai kuma ka saba shekara ashirin albashin kake ci da an ce an rike na wata ɗaya sai mai sai mai to shi yasa kana kallon ba daidai ba ne sai ka su kyale shi eh dole ka kyale sai ba canza fatawa ba ma sai a canza fassara من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ما معنى فبقلبه إلى معنى فبقلبه ها أه؟ فسر دايدي ina manan ya kyamaci abin a gani a fuskarsa kuma bai isa ya kira ka ya saka ka ciki kuna tafiya ba ko kasan ingila ko kasan amerika ana tafiya yana cikin gwamnati da an yi abin da ba daidai ba sai ce ya yi rizayi namiji ko mace komin da girman eh fabi kalbihi a ga zuciyarka taki abin to wanda yake yin abin ya kira ka kuma ka zo ku tafi tare sai ka ce a'a a nemi wani na hakura zan je ina cin tumiyan kuka ya fi da ci shinkafa da taliya sun dauki addini sun sayar su ci shinkafansu da taliya shi kenan inda al'amari duk ya rikice ma kowa kenan ba haka bane ba kowa yana fara da'awa da wa'azi da menene da zafi da menene da menene ba sani ba sabo sai kwana biyu ya fara sanin iga inda rayuwar ta sa gaba yanzu shi ma yana bukatan gida yana bukatan mota yana bukatar riguna kullum ya canza yana bukatar hula mai tsada yana bukatar takalmi mai tsada don ko talabijin za ka fito sai an ga wace irin riga ka saka tukun a karbi fatawarka to da ya fara shiga wannan wajen to shi kenan zai ga wannan zafi da tashin hankalin ana baya-baya da su a yanzu rayuwa ba za ta tafi ba sai ana yi ana sassauci sai ana yi ana sassauci haka ba haka bane ba saboda mai yanzu yana bukatan gida yana bukatan mota yana bukatan riga mai tsada hula mai tsada takalmi mai tsada yana bukatan mace ba haka bane ba to daga yanzu shiga shi a za a yi sulhu da kaza ai zamuna kaza ai a tafi a hankali lokacin da mai hana ka tafi a hankali mai har ka tafi a hankali da ake faɗa maka ana faɗa maka ne tsakani da Allah gaskiya ake faɗa maka an san inda zaka zo ka shi an san zaka zo ka fara ramin da kake ginawa din to shi yasa sai komai ya zama waye ke da girbo waye ke da mutunci waye ke da daraja waye ke da mutunci waye ke da daraja ɗan siyasa ke rike da kuɗi da masu mulki su ke rike da kuɗi in ya ga kana ta cewa ai mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza to ya san abin da kake so ya san abin da kake so da lokacin zabe ya kai sai zo ya kawo maka kuɗi sai ka ce za ka ba shi kuri'an mutanen ka duka shi ne kawai ya zo ya baka kuɗi kai ma ka je ka tara almajiranka a zabi kawa ne a yi kaza kaza ko ta karkashin kasa ko fili ko menene da menene to ya san matsayin ku kenan addini ma ba da gaske kuke yi ba abin da ake yi kenan abin da ake yi kenan ba haka bane ba eh a kar a ƙara bayani na san abin da nake faɗa don ciki na ba haka bane ba kowa ya sani a cikin biyu ke ko da duk sa'an da aka ce watan maulidi ya zo ana ta faɗa ana ta tashin hankali ana ta faɗa ana ta tashin hankali sai na ce a cikin karatu muna ko buhari ne ko turmizi ko buhari ne na ce yanzu duk bidiyo'in da ake yi a kano ba bid'an da za ku tashi hankali shi bid'an maulidi eh a tirmizi ne shi bid'an maulidi ai na ce me nace bid'an maulidi me hukunci maulidi a waje na kenan ku ke ba mutane dama su rinka saka muku suna kaza kaza kaza kaza saboda suna ganin bid'o'i duk ba kwata da hankali sai rabiul awwal kuke ta fada da kumfan baki akan maulidi da asuba in ji waya a bugu da na ce wato wake magana sai ga mai shi ba zai faɗi sunan ba sai yana kyalkyalin shi wane ne ce na san ba wane ba ne na san faɗa abin da kake faɗa ba da yanzu kana yi masaraku na menene siyasa kana goyon bayan 'yan siyasa kana goyon bayan 'yan ɗarika kana goyon bayan kaza kaza kaza kaza kaza dan ce to na gode wannan ya bugu waya wannan ya rubuta takarda wannan ya rubuta menene da menene baki daya kowa ya bukwashin ce to na gode na ji yanzu da ni da su waye ke sasan waye ke sulhu da yan ɗarika waye ke hulɗa da yan ɗarika waye ke hulɗa da waye ke mu'amala da yan siyasa waye ke mu'amala da sarakuna wallahi wallahi su ne babu babu shakka ko ɗaya babu shakka ko ɗaya in dai za ka haƙura da tuwo miyan kuka da riga kowace iri ce in ka sa rigar da za ka yi san yanzu da Allah ka saka wannan ba za ka shiga cikin ba za ka yi san a karba ba ko sai ya zama mai tsada sai ta zama mai tsada biyar ta yi saboda yau aka fara karatu ko za a iya dakatawa a nan da lokaci to amma yau aka fara karatu aiko kuma magana imam malik kamata ya yi aka karanta ɗaya bisa uku abinda muka karanta nan shi a dakata gobe kuma a yi jibi kuma ana nan ana nan saboda maganganu ne na imam malik manya-manyan matsaloli ne a cikin ilimi amma tunda baka da bukatan wannan matsalar yanzu ba za ka damu ba اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم